zamani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama khairul zamani shi ne koyon zamani wa madina koyon halitta hauru makani shi ne koyon makani ya ce ma ku ce min da samu ku dauriya mu da rijiya a risu da rijiyar rimatu bebe na zuwa wancanan ka abubuwa ba hannu ya rabo gona da zuwa farin abinci da sarrafa ya hana ni bacci na bacci ya tura ce min gona da zuwa farin naba da bakiya da dutse wanda yake mai sauki da an yi zulun shi ya kira na zuwa gare shi shakun ma shi ya kira na zuwa waɗannan guraren yamma kwanuka za ku baiwa wasu duk abin da ke da wahala koma zuwa gare ka yau ko da rana ɗaya wannan ita ce ita ce abin nema na wa na ita ce buri na yamma zai samu gare ku na tufafin da babban ɗaki ya tattaki ta tufata ka zarfin bakin abada haka nan kuma in tufatar da kubba wadda take mai kore kore wacce shine dausayin zuciyata yalla zai samu gare ni a jiragen ruwa masu tada hayaki da take laukan wanda yake hajjantar dakin Allah dole ta yayi ba da jinkiri ba ni ma ta ɗauke ni tana kusa ta ƙasar masoyi gare su ya abakiya wanda yake shine jagora ta hakika na ɗaura kulla mabani dukkan tsaurin igiya bilba da haɗi a kwarin maka alayhi salatu lillahi sun masalamu tabbata gare salati tuzujjul abda da za ta cuɗa ya bawa wasu jinani a tsakin aljanna wasu da janani wasu da janani a ƙarƙa wato a tsakin aljanna alayhi salatu lillahi sun masalamu salatu lillahi sun za ta bata gare shi to ajiyar fatahi da za ta gaggauta samun fatahi na da abin nema da farin ciki na salatu lillahi sun masalamu ta tabbata gare shi ta haskaka janani gonaki na autoni mu magani ko ta haskaka gidan da jina salatu lillahi sun masalamu ta tabbata gare shi da za ta mallaka min jujjuya kowace ma'ana bayyana ta a gane ta a salatu Allah kuma salamu tabbata gare shi salati da za ta tsere da mu da duni ma'ani ba da gogayya ba ba sai an wahala ba salati da gaisuwa tabbata gare shi da anaye masu girma da sahabbansa shudewar zamani imaratu hazar asu tsarin wannan bawa daga dukkan mai imautawa shine son fiyayyen halitta mawar akami mako wato majuyar masu girma shi kogi ne judan shi kogi ne judan wajen baiwa wannan su shi suka bar zaki ne wanda yake mai timbe shaja'atan a wajen a wajen sadaukantaka biyayyen halitta baharul makami ne kogi ne na baye baye shi kamar rana yake wangai sulmadi shi kuma kamar girgije ne wanda yake mai kosawa hidayatan wato huwa shamsu hidayatan shi kamar rana yake a wajen shiryawa wanzai sulmari'u kuma kamar girgije yake wanda yake mai kosarwa wato bazilan a wajen baiwa babban harkaisa wane wane girgije gairu mujahidu domin shi baya da wama in yazo daukewa yake ya ci ya ya ya shuga ya ci yadda jami'ar urbi baki ɗayan larabawa wa uzu da mai bayi kulliha baki ɗayanta fa amma hudamul yawma kullal aqali ne shiryarwar manzo Allah sallallahu alaihi ta gama dukkan lardi al yawma a yau ya daidaita taron masu tarar da wani da Allah hakika ya da hakika a tauhidu tauhidi ala ya ɗaukaka bisa wati da irin tumban manzo Allah duna muzahimi ba da ba ba tsatsa ba shi shugaba ne mai girma mai adalci mai daidaita adiban mai shiryawa mai kwarjini mai kyautatawa ga wanda yake mai munanawa jamilan kyakkyawa mai girma mai ciyarwa mai kankan da kai bai kasance mai kaushin ɗabi'a ba ba haka yake ba shi bai kasance mai zalunta wani ba hakika ya kasance abin taimaka da firgici da albarkarsa ne sahabbansa suka rotsa albuldanu garuruwa na bisa wani ba wai da kaifin ta kubba ba ubaida da amaje shi ya karfafa wannan dan ba wasu habahu da abokansa wato lidunuka sa'ara lidunuka sa'ara dan mulki tarna don aduwin daga mai gaba wa gafili da mai mana kimsayya Ubangiji ya ɗaukaka tauhidi da mu da gaskiya bisur'atin da gaggawa ya wadatar da ma'abuta bukatu min kulle ra'ayi daga dukkan abin nema. Saboda albarkar manzana sannan sahabbansa manarin dini a hasumiyar addini bai abu ya zama yana ɗaukaka ɗaukar ma'ani burbushin dukkan wani gini kudin koduwa dukkan wani dutse alayhi salatu lillahi summa salamu kai na ya ishar abdu kada bawa ya rayu aishar baha'ini irin rayuwar dabbobi alayhi salatu lillahi summa salamu a shahawa ta tabbata gare ni a cikin ambatan gaisuwa ga ga bahashimin dangi sallallahu alaihi wasallam salatullahi sun salamu ya tabbata gare shi hakika abin zaɓi ya imauta tunanin alam ga baki ɗaya halitta baki ɗaya salatullahi sun salamu ya tabbata gare shi maye ya tabbata gare ni tafina na da ya hawa ni da gaɓoɓi na take ƙarewa nan gare ta salatullah sun masalamu mutu tabbata gare shi saboda albarka wannan salatin na hau mafi tsoro ruwar matattakala saboda soyayya salatullah sun masalamu tabbata gare shi tare da alaye da sahabbai waɗanda suke koguna cikakku فهمت مبادئ أبناء المبادئ شيخ إنالك da na rike sarakunan ya'yan banna alfawasiki waɗanda ke masu fasikanci da haifin harbi saboda albarkar albarkar yayyan halitta a kawar wasaki wanda yake shi ne mafi karfin igiyoyi silami makami na rasulullahi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama da shi nake yakar duk wani maki shi ne tsanina ko kuma shi ne birni na wahayi shi ne na kan doki na wani shi ne mai tafiya da kafata shi ne sirrin haƙiƙo manza masa sallama ya tsare dukkan kunci wa fitinacin da fitina an diyoni daga gidan dajina an haya nisanta kulla babin dukkan mai zalunci ko mabannaci da dukkan fasiki an ha daga gidan dajin ya koro min mazaje na alkhairi in ya basu juna yadda suka nufo gidan na ya kimsawa abokai na roƙa kulle mazaiki ɗanɗanan dukkan abin da yake mai zurfin fahimta aliyu aliyu sisa hadini mai min hidima ne mai taskance asiri na shi yake min rubutu shi yake hakal ala kulla kulla ba hakika ya ɗaukaki dukkan wanda yake na gaba bitan yi da a wajen yadda yake tsara yake kawata yabona cewa dai rabona ga wanda yake amintacce ɗarikatun tafarki ne zuwa arziki baiwar ubangiji da dukkan marigayi yake koma bayansa cewa manzana sallallahu alaihi wasallama wa hawa musabini shine mai taimako na yau shi ne mai kewayewa da asirin ubangiji rabbin halaki ubangijin halitta a sai tu garifan na yi marice ina mai kamfatowa min bahari daga koginsa min sahabi bawa abokaina dacewa da abin da suke kauna min farin haliki daga baiwar ubangiji na salatullah kuma salamu ya tabbata gare shi salati zama kullewa biki da ita ne da albarkar salatin ne nake kosar da kishin dukkan masoyi salatullah kuma salamu ya tabbata gare shi a tafarkin cikamakin waliyai ya shafe dukkan wasu ɗariƙu salatullah kuma salamu ya tabbata gare shi salati ya fuskir duku a daki da albarkar wannan salatin za a ga sarakunan kasa suna shayar da gonata salatu Allah kuma salamu ya tabbata gare shi da za ta kawata takarduna da fararen fararen takardu za ta kawata rubutuna a dahara matukar zamani Musa Salam ya tabbata gare shi tare da alaye masu girma da abokansa muhurin da ba waɗanda suke koguna ne na baiwa zakokin fagen fama da dukkan wani gurin kunci. Yuhayyiju Afghani Ibrahim Muzammili a tunani na Yuhayyiju yana motsa yana motsa yana motsawa Ibrahim Muzammili saboda yaban al-Muzammil mai suna Muzammil wato Yuhayyiju Afghani garami a tunani na yana motsa bege na wacauki sauki da bege na da jama'in mukammali ga cin abin cikawa limadin muzammili ga yabo wanda yake muzammili to koyaushe tunani na ya motsa sai ya shirya da ni zuwa yaban mai suna muzammil kyan abin zaɓi ya kiraye ni fa a jamtuhu na amsa masa bidam'in da hawaye kawabulin mai kamar mamako daga zuciya mukattale abin kashewa da soyayya ina ganin kaina ina son larabawa ina son asabai baki daya ina son alayen manzana ina son mutanen madina duk wannan saboda san abin kira muzammil ne sallallahu alaihi wasallam ba ma kamar sojattawa bi ba wato a na abubakar da sai na umar ba ma kamar shi da biyu sannan kuma halifa yukan na a ba'amrin sannan halifa wanda ake masa alkunya da a ba'amrin shine sai na usman da kuma tagon albajjani sallallahu alaihi wasallama da saboda kazalika haka nan ne ni hubbihi saboda son sa ne hubbi da bacin sona ga madina da kuma sona ga uwa alkaliyu wacce take kwari nake son su a bisa dukkan wani masauki dukkan wani mazauni na fi son madina na fi son makka da su haka nan daga sansa ne nake son karanta alqur'ani makami ba abin faɗa ba da halina shine son a fiyayyen ma'aifa haka nan daga sansa ne nake tsananin son gabansa nake son in ji sunayensa wa da asma'i hairi hairi muhammadi sunayen fiyayyen abun buri suna da wahudi da ahadin lahi ansar dini haka nan saboda son sa ne nake son ma'abuta masoya allah ansar dini mataimaka addininsa wa kiyayya ta ta tabbata ga wanda ya gaba da manzo Allah fi kulli manhajin dukkan mashaya ban kasance ina son wani abu ba a jihar tsawon zamani siwa a hukun ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ban kasance ina gaba da to ina gaba da wani ba in ba ba su ma gaba da makoma ta ba ko dai ni na ga ma kan uhibbu abin da nake so mu ayyada yana abin karfafawa saboda baiwar mai girma da dukkan bai da dukkan bai da dukkan abin gwababawa yake koma bayan sa duk wata baiwa abin gwababawa take koma bayan sa ko dai ni na ga makiya addini na tafarraku sun daidaita sun zamo karkashin dutse wa dutse wato abin nauyawa baki ɗayansu ɗanga tutocin ubangiji tutocin addinin ubangiji wa addinihi da addinin nasa tana raurawa a tafin saurayi da yake yi da wato da yake yin kira a ga addinin da ba addini na muhallili yana da yin hainala
ألا يا رسول الله ala na'am ya rasulullahi يا أفضل الوالد ya yayyanta mu kai لتسلي شؤوني ka jibinci gyara lamurana sha'anoni na lam aji an kama ban sami babauta ba daga gare ka ba wani wanda zan je gurinsa فإني أجاوب cewa ni makoci ne شاعر الباري mai yaban kofar ku خالد mai yin hidima وإنك باهر الوجود kai kuma ta kasance kogi ne na baiwa يا منتهي ya taimakon wanda yake mabukaci وإن أبرك الأعداء يوما idan makiya suka yi diwa wato suka yi walƙiya wata rana wa ar'adu suka yi cida فإني جار to مستقيم ni dai ni dai ina ina ina nan ne fakewa ko kuma ne makotaka da almustafa abin zaɓi abin tafarri wanda yake mai rufewa da baiwa
وإن شبت النيران للحرب idan suka rura wuta ko kuma wuta nira wuta ce tabbat ta ruru da harbi ta yaƙi إني أرجي inna ni cewa ni ƙurar jika ni kai nake ƙaunata أن الدار أنهار cewa mu mu zamo a can gefe a dahara matukar zamani daga barin wannan wutar
ومنك امرأة الحشر والفجر الذي تشيب له الرجال wannan ka mura arfa a manzilin daga gare ka ne muke kaunar mu ga mafi daukakar mazauni ilhashin a gurin tashin alƙiyama a cikin gudu a gurin tashin alƙiyama wal fazli da firgici allazi tashifu lahu da wannan da ƙananan yara suke furfura saboda saboda wannan firgicin عليه صلاة الله ثم سلامه salatu lahi kuma salamu su tabbata gare shi وآله وصحبه da alaye da abokai على كل أكمل da suka ɗaukaki dukkan wanda yake cikakke sun sun fi ko duk wani sun fi ko duk wani cikakke cika Allahumma صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق